الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ɗaya ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyu a sura ta talatin da uku wato suratul ahzab yau za mu tashi aya ta ashirin da biyar a wannan sura wa rasulullahu alladina kafaru muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا idan ba manta ba muna cikin bayani dangane da abin da ya shafi wato um, waɗanda suka yi haɗaka dangane da wato yaƙar musulmi da annabi alaihi salatu wasalam ya ke kira ahzab waɗan- wata irin gamayya ta runduna ko kuma ma'abu ko kuma a ce yakin bayan yakin ahzab ko a kira shi da yakin gwadalu to muna cikin wannan bayanin Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani cewa abin da ya faru dangane da waɗannan su ƴan haɗaka to shi ne yake ƙara gaya mana a nan cewa waradda Allahun ladina kafaru Allah ya juyar wa waɗanda suka kafirta da jairin da fushinsu wani irin fushi shine fushin damuwar wato sun zo su yaƙi annabi alaihi salatu wasalam Allah ya turo da iska ta ture tukwanansu don tukunyar su sai a dafa raƙumi guda ko raƙumi biyu ko abin da ya gaba da haka a cikin ƙato tukunya sannan ga iska ga katon gwalolo da aka yi yana tsallakowa sannan ga hukumukun sanyi da aka yi wannan iska ta zo garin da kifar da tukwanan su shine suka gudu suka koma cikin madina shine Allah yake Allah ya ji yadda su da fushin su damuwar da suka zo da ita duk da haɗakar da aka yi da Quraysh da Banu Galfa da sauran Yahudawa lam yanalu khairan da damuwar alkhairi ba su samu ganima ba ba su samu wani waɗanda za su kaje ba shine lam yanalu khairan sai Allah yake wa kafannahu almu'minina alkitab Allah madaukakin sarki ya isar wa mu'mini dangane da abin da ya shafi yakin ba yi shi ba duk da yadda suka fito suna da rauni dubu uku katar wayancan dubu goma to ba ga mu dawo buga yakin ba shine la wato wa kaballahu almu'minina bikita wa kana Allahu qawiyan aziza lalle Allah madaukakin sarki ya tabbata ya kasance qawiyan mai karfi azizan mabuwayi wanda ya buƙar kowa shine inda ake magana dangane da abin da ya shafi al-ihsa kiyaye junan Allah ina za ka yi amfani da shi lokacin da kake so Allah ya rusa ba wa garin jina to irin waɗannan sunayen ake amfani da su ba a amfani da a wato gafurar rahima ba za ka yi amfani da shi a nan ba domin maganar rusawa kake yi amma idan magana kake ta a dukkan wasu to sai ka kawo ga surar rasul amma ka ga abin da yi aka yi amfani da shi a karshen aya wa kana Allahu qawiyyan Allah ya fi kowa karfi ba karfi suke ji da shi ba azizan kuma shi yake buwa ya kowa to shi ka ɗaya da jagoran da ake so ka kiyaye na sunayen Allah akwai wannan fiqhu duk ayar da ka ji daga cikin tadabburin da ake so ka yi ka ji an biya idan ka tike da sunan Allah a kanke to kai da dabbobi a baya ka ga me ya faru kuma da wanda suna ya tsare shi mu kai ma ka rika abu dai a daka addu'o'i da yau da gobe wannan shine amfanin karatu da muke zuwa ko da yake garka lura da kowace aya ta landa abin da yake zuwa ya kare a kanjan da musamman ta kare da sunayen Allah to kaga nan wa kana Allahu qawiyyan lalle ubangiji ya tabbata qawiyyan mai karfi azizan mabuwayi kuma dama Allah ya yi alƙawarin cewa ba ka da dawo da azibahum wa anta fi Allah ya yi alƙawarin ba zai azabtar da musulmi ba mutu ƴar kana cikin wa anta fi shi ne sharadi ne ne da ba na biyu kuma Allah madaukakin sarki Allah ba zai azabtar da su ba wa ma kana lahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da bayi ba mutukan suna istighfar shine kwanakin baya na tuna mana cewa annabi alaihi salatu wasalam yanzu baya amma istighfar yana to idan aka daina istighfar Allah zai tumbuke mutane gaba ɗaya saboda haka wayannan akira kun guda biyu su ne waɗanda suke sa Allah baya halakar da al'umma ko baya azabtar da su gaba ɗaya to shine wa kana lahu qawiyan aziza lalle Allah ya tabbata mai karfi azizan magoyi sai Allah ya ce wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayatihim wa qalafa fi qulubihim الرعب فريقا نعم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا kafin mu fassara ayar gaba akwai hadisi na Bukhari da Muslim wanda Annabi alaihi salatu wasallam yake yin addu'a na cewa la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda sayyidi wato bala sai a ba'da Annabi yana wannan addu'a cewa ba wanda ya cancanta abota wa shi kadai sadaqa wa'da ya gaskata alƙawarin da yake wa nasara abda sannan ya taimaki bawansa wa azza junda ya buwa yadda rundunarsa ya sa ta buwaya sai yace kuma wa hazama al-ahzaba wahda sannan ya rusa rundunar shi kai inda Allah madaukakin sarki sannan bala sai a ba'da babu wani abu bayan Allah madaukakin sarki shi kadai ne zai wanzu wannan ruwayar bukari da muslim duk sun rawaito sannan sai ruwayar ma bukari da muslim da yake cewa ta ruwayar abdullahi bin abi aufa da yake cewa allahumma munzilal kitab sari'a lil kitab ihdil ahzab allahumma ahdimhum wa zalzilhum cewa allahumma munzilal kitab ya ubangiji kai ka saukar da littafi sari'a lil kitab ne gaggawar kitabi ihdil ihdil ahzab allah ka rusa waccan gamayya allahumma ahdimhum ya ubangiji ka rusa su wazanzilhum sannan ka girgiza su kuma haka Allah ya mutu dan ba gini Abu Sufyan ne ce wannan abin da ya fi karfin mu kowa ya ta suka rika gudu Madina suna komawa to shine Allah ya cigaba da gaya mana cewa wa anzala alladina zaharuhum sai Allah ya sauko da waɗanda suka ce miki min ahlil kitabi daga yahudawa dama yahudawa kake uku ne mun faɗa za mu ji dalilansu wanda suka rage yanzu a cikin Madina ɗaya ne an yi alƙawari da su kuma sun saba su ne banu banu banu quraiba akwai banu nadir akwai banu kainuka wayannan duk an gama su tuni za mu ji yadda ake yi sai banu quraiba su suka rage wanda aka yi yarjejeniya da su akan cewa ba za su tallafa wa kafirai ba amma annabi ya tsale domin su suke kewaye da annabi alaihi salatu wasalam a cikin madina yan tsibiri ne kaɗan ba su da yawa suna da gurare nasu to shine Allah madaukakin sarki yace sai Allah ya sako da waɗanda suka taimake su daga cikin Yahuda sune Bani Quraiza min sayatihin daga wato jami ne na sita ko fisiyatu shine sayati wa sayatihin saboda haka ana nufin ganuwoyi ganuwa kamar yadda ake da da la goran dutse wayannan ganuwoyin da aka kewaye da yanzu duk yawanci ake rufe ita ce wato sita Allah ya sako da su daga wannan gawanuwoyin wa qadafa fi qulubihim ru'ba sannan ya jiba musu tsoro fariqan taqtuluna wasu daga cikin su ka karkace su wa ta'siruna fariqa ko kuna karkace su wasu kuma kuna ribace su wannan sune bani quraiza abin da ya faru annabi alaihi salatu wasalam bayan sun dawo daga yakin ahzab sun koma gida ya je zai kirla kawai sai mala'ika jibril ya zo masa yana zuwa akan dokinsa da katiba a kansa sannan wato wata kamar rigar sirri an dora akan doki da riba kamar da hadisin ya nuna to bayan malaika jibril ya zo da rawani sai ji annabi alaihi salatu wasallam da kake jirgi ya tsira kaya da nake yace ta yaya zaka cire kaya alhali ubangiji yayi umarni yace mu malaiku muna kan muna da ku cewa Allah ya umarci ka kaji kai ibadu qurayza wa'annan yahudawa da suka rage domin sun taimakawa ƴan gamayya an bayyana da kyau ko da saboda haka Allah madaukakin sarki yake ka fito shi ne annabi ya fito ya ɗauko sirkensa ya mayar ya taho da takobi ya ce wa ya ce wa musulmi sahabbai cewa kada wanda ya yi sallah sai a bani qurayza an yi sallah azhar bayan azhar ne yake kada wanda ya yi sallah la'azar fa sai sai a bani qurayza to shi da kowa ya rika ɗauko kayansa aka yi ta tafiya shi ne da aka je kafin a ƙarasa lokacin la'azar ne wasu suka ce ai annabi ya ce kada a yi sallar la'asar sai an je bani quraiza la yi salli yanna ahadukum illa fi bani quraiza sai wasu suka ce a ai ana nufin a yi sallar annabi alaihi salatu wasallam yana nufin bi gaggawa ne mu yi san kafin la'asar to tunda la'asar sai kai ayi anan wasu suka ce suka wasu suka ce a a kan ku mu ba za mu yi wasu mun dinta to da annabi ya zo aka yi masa bayani kuma duk yace sun yi shine ikhtilafu tanawwu da ake magana sabani wanda yake ba ne cin karo ba wannan babu ne a kan irin wannan idan ka samu sabani da wani akan abin da ba dole ba akwai damar a iya fahimtar wani abu babu ne shi ne kale da ikhtilafu ikhtin wato mutaza wanda yake kishiya wanda yake fari wannan baki shi ne ba yadda da shi ba shi sa wani da zai zo ya rika cewa duk da cewa suna kaza ai su ma suna da sabani in dai kaza ne babu komai abu da nawo ne babu komai da bai zama dole sai ra'ayi na yazo daidai da zaka ba komai in dai abun yana da kofa da zaka iya fahimtar wani abu wani ba ya fahimci wani abu kuma bai ci karo ba kowa yana da kofa babu ne amma ta ba wannan yake kaza fa ne wannan yake baki wannan musulunci ne da shi ba musulunci ne da shi ba kwata kwata to annabi alaihi salatu wasallam yace mutu aje to kafin aje suka je suka kewaye bazo kure da tsawon kwana 25 suka kewaye su gaba daya dama annabi alaihi salatu wasallam ya ce al-yawma najju wa la yajuna da je mu za mu ce mu yaki su ba su za a ga kawo hari domin duk wanda yake kai hari to ya ku kai a kan shi kullun ya ke kawo hari wanda yake defense wato a bangaren wato kare kai ya fi jan wahala fiye da wanda yake kai hari domin shi ne kai hari ko ya dauka wurga hari shi ko wannan zai ta karewa har ya zo ya gani kuma garin karewa wani in ya to in ya kare wani goma zai karewa Iza annabi yake da gayo mun bene da a ba mana hari cikin Madina idan mu muke to annabi dai za ta kula ne yake waye su tare da shugaban su da ake kira ta ibn Asad al-Qurazi shine Quraiza din al-Qurazi dan wannan kabila sai ya kira wuce yake da su mutum ne ne da sauka ra'ayi sai ya ce abin da nake so da ku shawara uku ban bawo ko dai mu je mu musulunta gaba daya in ji ka abu da asan alqurani ko mu musulunta duka ko kuma mu karkace matan mu da ƴaƴan mu da kanmu sannan mu je mu yaƙe su in an kace mu ji kenan sun kace mu ji kenan ka ji shawara ka ji ko kuma mu bari sai ran asabar da suka dauka muna bauta mu in bautar mu lallaba mu yaƙe su yaudara kenan saboda haka wayannan guda uku gaba ɗaya suke ce kai ai gaba ɗaya ba mai sauki a nan duka to daga baya annabi alaihi salatu wasalam har yanzu ya rika to sai aka samu wani hoyayyi ibnu akhab ya zo ya rika ziga yana jin ya zo sai ya a gida domin domin shi dan shi shugaban kabilar banu nabir ya san ziga shi akan cewa wato ya zo kawai karfi sassauta su fita su yayi shi kuma yana ta lallaba mutanen da akan cewa kada a yi yakin abin da ya fito yi abu sai daga cikin hanyoyi uku da to da ya zo har sai da ya zuga shi tun yana baya yadda har sai da ya yadda daga baya ya zo abin da zai faru da su ya faru wanda za mu ji yanzu nan gaba cewa abin da ya faru da su da annabi ya tattara su gaba daya ya kama su ya ce me kuke tsammanin zan muku kuna so muku hukunci kai ya ce a gaskiya ba ma san naka hukunci sai ce to hukuncin wa kuke so sai suka ce hukuncin ta ibn mu'az muke so yana cikin shi kuma shugaban kabilar ausu ne cewa shi shi kuma amma rauni a wajen azab din lokacin da aka yi wani jefa jefe amma rauni a kafa yana san yana jinya a cikin kai masa annabi alaihi salatu wasallam ya ce to ku je ku dauki aje a dauko aka je aka zo da sa ibn mu'az aka ce shi wayannan bayan Allah gawa yana da kawance da shi kamar yadda Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukai ya nema wa bani nazir alfarma ta munafurci lokacin da za a yake su in za ku iya tuna tarihin shi ma annabi wa rahama mun biya saboda haka sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce to sun ce suna so ka su sauka akan naka hukunci sa'ad bin mu'az ya dawo akan abun hawa domin bai da lafiya yana zuwa annabi ce komo ila sayyidi ku miƙe ku taro shugaban ku shi ne anan ne ake samun fikihu na taro shugaba ba ne zo a miƙe ba taro domin annabi ba cewa ya komo ala ko komo li sayyidikum ba da bambanci komo ila sayyidikum ya halatta mutum ya zo ba ko ka ji ka taro shi amma tsayawa akan sa in ya zo ko kuma idan ya zo a miƙe to wannan yana da wato ba dai sun yi maganganu a kai cewa ya saba wa tsarin jara'a abin da yake daidai shi ne a taro mutum to inda aka samu ko hujja babban shine ana ko mu ila sayyidu yanzu aka sako da shi daga kan abun hawa don ba zai ke sakowa ba saboda kafar sana ciwo sai annabi alaihi salatu wa salam yake wayannan sun ce hukuncin da suke so saboda haka duk abin da kai yanke gaba ɗaya mun yarda ne sai jin ma da yake duk yayin wannan gurin kowa ya yarda da hukuncin da zan yi nuna gaba suka ce mun yarda sabai kenan ya nuna su bangaren kafiran su banu da kowa ya yarda da abin da zan yi anan suka ce min yarda sai dawo ya rika nuna sabai bangaren da annabi alaihi salatu wasallam ya yi sai ya ce har na wannan gurin ya juyawa domin yana so ya ji annabi ma ya yarda cewa har da na ƙarin nan ma sun yarda yana so ya ji annabi ya ce duk min yarda to sai sai sai sai kenan sai ce ya rasulullah abin da ya kamata a yi musu shine a duba a ga da mata da yara da ajiba su amma duk wanda zai iya yaki ya balaga cikin kawai a kaji wannan hukuncin shi ne fariƙan ta kasiru na wata asiru na fariƙa shi sai annabi ya ce wannan hukuncin naka shi daga Allah ya gare shi daga saman sammai bakwai ya ce hukuncin da kai dinnan aka karkama su wajen mutum ɗari bakwai zuwa takwas gaba ɗaya aka kaji annabi ya sa aka haƙa ramuka duk wanda yake ba ni a cikin sai da aka yi ɗaya daga cikin abubuwan da wato yahudawa suke dukan musulmi da biyu kenan sannan ɗaya daga cikin tambayoyin da aka yi wa ɗan tambayoyi akan wannan hadisin na cewa bi jira shi ba ƙarya ne ya rantsi kuma hadisin ya bukari yace ya rantsi da Allah ba ba duk da ya fara tuban musulmi ce ba mu karba ba domin wannan tuba akwai alamomin tambaya wanda zan muku ƙarin bayani akan ta saboda haka wannan ɗaya daga cikin shi ne tambayar tambayar tambayar malam kabiru mutum abdullahi ko tambayar malam abubakar matashi shi mutum malam malam da tirabi shi ne da nan da biya saboda haka wayannan abubuwa su ne irin abubuwan da wato dan jamhuri yake mutawa yake rugurgutawa sai daga cikin abin da yake so in ji hankalin mu kun ga na sha faɗa a karatun cikin mu sai bayan daya na cewa wallahi wanda ya sa wasu bayan Allah a gari na da Allah ba zai wannan magana mun ta yin yin da rubu na cewa ko da wani da ta bawa kwalo yanzu ta sa a gaba har ga muku baitin su na boko the labor of heroes first can never be in vain ka zauna da ta bawa kwalo yanzu a duniyar Najeriya an garka zagi sai ka tafi domin yankin Najeriya sun suka karbo maka duk wani abu da kake takama da shi duk kasar da kake yi sun ka karbo ba ballan jira abokan Annabi alaihi salatu wasallam kafin wannan tattaunawa da aka yi ran juma'a wani yaro da yake ni ba da karɓar jiki da yana maganganu cewa yana cewa ai abun nan nake masa kaza nake wallahi ko da ni tunda wannan mutumin yake a baka ce za a muƙabala ba taɓa karaya da shi ba dalilin kuwa abubuwa uku ne abu na farko shi ne na yarda cewa Allah ba zai rubuta addininsa ba tun daga shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu da ya aiko annabi alaihi salatu wasalam har zuwa yanzu a bari ya rushe domin idan san da more ya nasara to gaba ɗaya addini ya rushe domin an gini ne akan bukari da musulun da kutubu ce saboda haka aje addinin ƙarya muke iyayen mu da kakanninmu addinin ƙarya suka yi nace masa wannan dalili na na farko kenan sannan nace dalili na biyu babu wanda yake taba wasu bayin Allah Allah ya bai nace kin da kike baka da Allah yake inna jani aka huwa da abdarba ya tsallake abokan annabi ko ba har kan annabi da sunan wai yana ba annabi kariya nace wallahi Allah ba zai bai ba nace kuma sannan dalili na uku wanda nake ganin wato na tsaya a kansa na dogara da shi shine babu yadda za a yi babu yadda za a yi mutum ya yi kinkawo na karatu ya rika kuri Allah ya gani ko da yana da karatu sai na baki misali nake masa annabi kire da annabi Musa ai tambaya haka yi kawai aka ce wa annabi Musa waye zai ka ilimi yake ba na jin shin ba akwai wanda ya zai ka ilimi yake ba na jin sai Allah ya ce to je ka a baka darasi sai da kora shi gurin kitin a suratul zabu dunya to wannan abubuwan ko ilimin ka mai kyau ne in kana cika baki ka fi kowa Allah ba zai baka ba sai da zaka gane cewa taimakon Allah ne ya shiga abun ai ka duba ka gani kai ka ga gani duk ga manyan ɗan boko nan muna da su ana duk wanda zai dishan ai wanda zai tsora yanzu zaka karatun shekara hudu kai wanda ya san ka na shekara goma ba duk karatun da ka taba yi sai an tambaye ka domin su ake a gwada ka a ga ka cancanta kuma wani kafin ya yi wato masta goma jinka ko da tsora ɗinka wataƙila ya samu rabar littattafai sama da ɗari biyar ɗin da kake faɗa amma in ya tashi zuwa da takarda za ka ganta a hannu ya takarda ce haka wataƙila ya riko littattafai ne ko guda biyar ko bakwai ba wannan zai rabar da su bayan kuma ya karanta littattafai ɗari biyar bakwai wani ma har sun kai dubu ɗaya to wallahi daga lokacin da daga an fara tattaro littattafai da su tashinka ya biyu domin ƙarya ce kawai kurki ka jahili za'i cewa malam zurfi dan Muhammad kun fahimta da kyau ko ya dauka duk jahili la ya arzu rijala illa rijal ba wanda ya san malami ne malami duk wanda ya zo duk malam malam kabiru matashi ne shekarar talatin da wani abu duk mun girme amma da yake gaskiya ka dosa kuma na biya musu wallahi ba malam kabiru ba ko ɗan islamiya wanda yake hadda yanzu sai ya kure domin ƙarya haduwa ne duk yadda ka zo in magani ne kai Allah ba zai ba ka ta ba sannan ku kalla da kyau ku gani yanayi tambaya ce fa kawai cewa na ce kaza ba kyau idan ka tambaye ni me dalili zai in ce guri kaza in ka ce in karanta ce in karanta shi ne fa kawai tambayar simple question saboda haka wato amma wala ya kadi duk lokacin da aka tambaya zai ce lokaci ya kadan sannan yana ta saka mamule ko yana ta bitin about the good kamar yadda professor ya faɗa sannan ku duba ku gani duk bayin Allah a duniyar musulunci wanda bai taba ji ba ajiyan wato sai da aka yi musu fani ko ka suka rike na ranci da Allah shi professor bai san wayannan zalli suka ba sai su yi a yana alƙalancin kullu rawu da dai da kuka wallahi saboda wasu kalmomin da yi waɗanda suke malaman da suke sauraro su observer sun wallahi jallahi wasu ba su taɓa ji ba ajiyan kuka suka rike wannan kalmomin Allah zai bari muna abin da ya dame mu ne na ja ba cewa waɗanda aka ja a cikin kanne da ƴan uwa waɗanda suke ba su sani ba ba su san ne gaskiya su mu muke tausayawa amma ba ƴan shi'a da suka zo suka biyo shi tun daga Burkina Faso ana da security report cewa daga Ghana wani sun zo zamo da za a yi muƙabala ce da rabaye sai daga cikin dalilan da yasa gwamnati ta ce ba za ta nuna layi ba domin zai iya yiwa ana cikin ya tunzura wasu mahaukata su yi hauka amma bayan an gama sai a saka wannan shi ne dalili saboda haka ya kamata ku fahimta da kyau cewa gaskiya ɗaya ce wanda yake neman da tsadara a jini sannan ya fito ɗazu ya yi tuba sau biyu mun fi ne ba domin tuban da ya na farko ya nuna cewa tunda ana ganin ba na dama a ciki yana ganin wai har yanzu yana kan gaskiya amma dai tunda ana ganin bai da gaskiya to a yi haƙuri wannan ba tuba ba ne domin ki rufe tawbati na yi wani fasu nake cewa bi karanta alaji ba ne a cikin alami akwai turutu da wace annadamu alama fata dole sai kai na dama kai da abin da kake yi kuskure ka dawo ka janye sannan su wanke sannan abu ne sai kai al-ilawa an zambi abin da kake yi kai sai ka sai ka daina sannan bayan nan muna so a tambaye shi yanzu tuban da na biyu ya kuma fitowa karo na biyu yanzu da yamman nan ya kuma yin tuba cewa to ya dawo ya kuma zai rida cewa ya tuba ya sani dukkan mu da ya annabi to tambayar da muke so zan kore garin nan zai kira ɗaya daga cikin malaman mu cewa ya kamata a gaya hukuma domin hukuma zai je gobe zai je jibi zai tafi a satin nan ba mu san yadda za ta kare ba saboda haka ya kamata a tambaye shi cewa daga cikin abubuwan da ya bayan kalmomin da ya gaya annabi ya janye duk wanda ya gaya wasu anas dan malik ne ko kuwa iya na annabi ya janye kawai idan an an an ɗan samu kwana biyu ya kuma tsiran musu da sauran manyan malamai idan ba wannan ne ba ana jika sannan a tambaye shi me yasa ya tuba ko tsoron hukuma yake ji ko ko gano zai burge ni ya kamata muna buƙatar wannan domin haƙƙin da mu mutum saboda haka wayannan abubuwan ba za mu gushe ba wallahi muna fokin muna tura abubuwa duk wanda ina yawan faɗa duk wanda kaga ya zo ya raba kafa yana bijewa kaza munafiki ne Allah akan martaba Annabi alaihi salatu wasalam ba wanda za mu daga wa kafa babu martabar Annabi alaihi salatu wasalam domin a bayanan sa ku ji yana cewa wai ba nasin da yake idan ka an taba Annabi a kashe mutum kaga wannan intimatul wasilati intimatul wasilati saboda haka shi kenan tunda ba nasin za ka zo kai kira nan wato almajiranka rubabbu ci ta zagin bayan Allah da Annabi alaihi salatu wasalam kenan saboda haka muna faɗan wannan ne ya hadisa mana halaka an bayyana din wa yahya bai ayi an bayyana Allah ya sani muna so a cikin yayi ne domin shi da ba mun san ya san ƙarya yake domin wasu da aka jare da cikin bayin Allah to Allah ya ce mu je mu wasu fara tuba domin muna da har mun fara tattara ne na irin waɗannan da suka tuba waɗanda suke kusa da kowanne da'awa a janyo su a jiki a siya musu da tattafai su yi karatun da wannan shi muka fara tattauna a hadis hadis aziyya saboda haka duk wanda ya tuban gaskiya wannan muna mara bane daga cikin wawayen masu bin amma wanda suke subha'u wanda suke ga wanda suke gani ko da zai fito yanzu ya ce ya tuba duk kurakure ne abubuwan da ya karya ne akwai wanda za su ce a kawai ba su yarda ba kawai sauriya yi akwai wanda ba su yarda da wannan ba wani zai mun magana da safi ina ganin sa a cikin masu hankali da babba ne sai zo ba da mun wannan magana nake wata kaga ni ko ba na wannan magana da kowa kai ma ina kanye ba hankalin ne yace amma ba za ka fahimta ba ka kale da kai ka rike ra'ayin da rike in dai ba za ka fahimta ba abin da yake ne akan martaba annabi alaihi salatu wasalam ba a daga wa kowa kafa ba a daga kowa kafa duk wanda yake jin wani kaikayi a zuciyarsa na wannan abin da ya faru na Audu Jabberi wallahi ba da mu ne kuma Allah ya yi ba sannan bayyana da kyau cewa taba martaba annabi alaihi salatu wasallam ko da wasa Allah baya barin mutum domin ya ce inna kana aka huwa nasir kalmomi kawai muke faɗa na ga gaya muku a karatu a baya cewa na rantse da Allah idan mutuwa aure da zai yi dan ta mutu ka buɗe ma bukari in ba in shekara miliyan za a baki zai buɗe inda aka yi magana da ya a kusa biwa babu da sai inda ya kawo inda aka yi maganganun da duk sauran da ya yi a cikin bukari ba babu saboda haka abin da ya janyo na da a kan wannan saboda wannan matsalar yana ɗaya da cikin matsalolin da ya karya ta yi ranci cewa wallahi babu to kaga idan tuban ya kamata a dawo masa da wayannan tambayoyi cewa yanzu ka yadda akwai su to ma hadisin bukari ne ko ba haka bane ai kamata ya duk matsalolin da ya yi ba ya zo ya tauna a kan to kamata ya a dawo da su ya ce to duk fa yanzu na yadda ne amma wannan sai da rayuwa ce kullum muna kokarin yadda za mu wannan addinin da muke gaba daya domin mun in Allah ya karɓi rayuwar mu ba haɗu da annabi ne ba kowa yana yin wannan ne dan ya haɗu da annabi alaihi salatu a aljanna to an zo a cikin kansa ana taɓa kimar da mutuncin ya lumma za ta zauna lafiya duk mutumin nan da muke shiga duk ba da irin wayannan abubuwan ba ba kana kallo yayansa alƙali mutaba Allah ya saka maka alƙali ko da na saurari audiyon da bayan fitowa daga taron yana cewa yana cewa yana cewa shi ko kowa ya yafi yana ga yan gidan ko kowa ya yafi ba zai yafi ba ya rantsi da Allah domin hakkin annabi ba na kowa bane na duk musulmi haka ne in kan azo wannan gabar yace ya rantsi da Allah ko kowa ya yafi yace dangantakar jini ta fita annabi ne haka ya bara yace ba ta fita annabi ba lokacin da wasu mata daga gidansu suka tattara suka je suka wai ana so a yi kwanza ne aka je gurin kalibu aka je gurin da yake sam yake ba magana ce sai ya zo ya tuba daga maganganun da ya ga annabi alaihi salatu wasallam aka ce aka la'ana san malika ce gare ya ji ku zauna lafiya wannan azamun mutum ba duk kalmomin nan ya faɗi saboda ni na sha ga muku wallahi ina cikin wani gurbin sa yau duk da yau an jire daga guda ɗaya an fahimta da kyau ko eh saboda ka ta hakuri ne akwai wasu manyan ɗan boko lantarori wanda wasu na faɗi sunan su za ku dawo mai suna wani group boys of justice ɗan shi'a ɗan boko aka haɗa a kowanne da naga sunansa a cikin ɗan shi'a ne ne ba mai yana cikin manyan manyan manyan da ke riƙe wasu jami'o'i a garin nan na ganci yana cikin group ɗin to shi yau na ka ta hakuri dama an ce mu da aka sa na aka ce ban da magana ba na magana kullum abin da ake yi ne ina gani kawai saboda haka da na kasa hakuri biya duk abin da aka turo ana kurin taron ana turo mana duk abin da aka turo sai an kada mu ne ta tura to ga kaje wani ya gaje ce wannan munafiki ne sai suka cire gaba daya to akwai sauran suna nan a ciki waɗanda wato suke sako karatu duk sati wanda ake juma'a nan na ji aka yi musu duk wani abu da aka yi duk kafin kowa ya yi na ji Allah saboda a ranar da ya karatu a ranar ana gama wajen sauki gina ji awa uku da rabi hudu ko har da ya tashi na tana cewa wajen Allah ne nake ji a nan nake ni na san abin da nake yi duk shekarun nan da yi karatun da akun ne da ake da girman da yake na so ke nan saboda haka duk matsalolinsa gaba ɗayan su duk kalmomin ɗan da muri na zan da Allah saboda haka babu yadda za mu zauna lafiya irin waɗannan mutanen suna zuwa suna taɓa martaba annabi alaihi salatu wasallam kuma kujerar zan da shi ba za a ba ka ba ko kana so ko ba ka so ba za su ba domin yanzu an yi wa iya har iran za mu tura wannan sarfa wannan bidiyon ba iran ba har inda ya fi iran zai an gani Allah ka gane cewa wala ya kare ne ba ya iya kare kansa saboda haka jikin da aka baka da motoci ka ci banza amma dai jagoranci ba za a baka shi ba da yadda Allah kuma kwangilar da ka karɓo ba inda za ka ka taɓa almajiran annabi alaihi salatu wasalam to saboda haka banu quraiza abin da ya faru da su a banu quraiza ya tabbata da su bayan banu quraiza me ya faru da banu nabi da banu kainuka abin da yasa annabi alaihi salatu wasalam ya yaki banu kainuka su kuma wata bai wa Allah musulma ce ta je kasuwar su siyayya sai wani ya zagayo ta bayan ta ya zo ya daure ta hijabun ta ko kuma tubabun ta a jiki tana nikewa sai da kare shi da annabi ya tura akan da aka yace kuma ya koyi akan mata guda daya sannan sai banu nabi su kuma an yi alƙawari da su cewa ba za su agaza kowa ba cewa sannan kuma duk wanda aka samu kuskuren kashi ana neman biya za a haɗu da su a biya biya suka ce sun yarda sai annabi alaihi salatu wasallam wata rana an samu kuskure wani musulmi ya kashe wani sai sai kuskure za a biya biya annabi ya je karko na su kasar dede yana da suka ce suna zuwa ya zauna a wani guri aka tura wasu wawaye da haukan dutse su je ho makatar dutse ya take sai Allah ya gaya wa shi ne ya dawo yace a biya ya ce shi ne abin da muke faɗa gaba ɗaya wasu yahudawa dukkan su rashin alƙawari ne da Allah ya ce ko ne da dalili wannan sun yi barin nabi da ba ba kore da su suka rage to ga ƙarshen sa abin da ya baro shi Allah yake wa anzalal ladina zahabu min ahli al-kitab Allah barakatin sarki ya sauko da waɗanda suka aka za musu daga cikin ma'abota littafi min sayatihim wato ya saukar da su daga bila wato sayatihim ganoyin su wa qadaba fi qulubihim rawba sannan ya jefa musu tsoro a cikin zukatansu bari kan ta tulu da wasu daga cikin aka karkaje su ne wa'annan mutum 700 zuwa 8 wa ta'tiruna fariqa sannan kuma kuka libato wasu daga cikin su sai Allah yake wa aurata kuma arbahum sannan ya gadan muku da gonakin su domin Allah ya ba su gonaki suna da gonaki masu yawa wa diyarhum da gidajen su wa amwalahum da dukiyoyin su shine mutane ne masu arziki na kayan arziki wa kuma na gwal suke takobi shi na gwal suke na gwal da Allah ya gadarwa wato ya gadarwa sahabba annabi alaihi salatu wasalam wa ardan lam tad'uwa da kasar da baku taba taka ta wai tace ina khaibar gonar khaibar kanta wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle ubangiji madaukakin sarki ya kasance kadiran ne iko ne akan komai sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in
كن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين
نعم فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا نعم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuha annabi ya kai wannan annabi kulli azwajika ga yawa matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya in har kun kasance kuna nufin kuna san rayuwar duniya wajen na ta hada kawata fata'alaina tudukulu kuma ce a kunna zan biyar da ku dadi wa usarri kunna zannan sawwaje muku sara'an take wanda yake wato zan take ku sara'an jamilan take wanda yake kyakkyawa cikin da ba cin mutunci ko wato ta da hankali shine kara'an dalila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu idan ku Allah da manzansa kuke so wa daral akhirata da gidan lahira fa inna Allah a'adda lil muhsinat lalle Allah ya tanada wa waɗanda suka kyautata min kunna daga cikin ku ajran aziman ya tanada musu lada babba mali yake hada amru min Allah tabaraka wa ta'ala li rasulihi bi an yukhayyira nisa'u wannan umarni ne daga Allah madaukakin sarki da cewa wa da zuwa ga annabi ne da so tana da zo ya ba wa matansa zaki domin abin da ya faru bayan an gama yakin Khaibar to Allah ya ba da dukiya ne yawa kuma mata yanka bai da na annabi ne da so tana suna rayuwa wato ta hakuri don babu hali a wannan lokacin kowa hakuri yake ba shi da hali na dukiya to yanzu an samu dukiya ne yawan gaske to shi sai mace tana da wata ɗabi'a daga lokacin da kai ka samu kuɗi to bukatar ta za ta motsa wannan ɗabi'ar mu ya kamata ka bayyana da kyau cewa in ka karɓo giratuti don ba ka so kai ma bukata ta ɓoye in ko ka zo da shi gida to za ka bayyana ma bukatar ta ko da za a kashe yanzu ku zo daga baya kwarai da yadda za ku zuwa sun da yi da za ta ce ka canja mata kayan aiki ta ba ta daɗe tun na warki ba kuma yi mata ba za ta tuna ma sannan za ta ce a yi mata kaza a yi kaza a yi kaza aka ɗabi'a mace yanzu za ka zo ko na hira ka ce wata ba ka da kuɗi ka gama lissafi amma kana miƙewa za ta ce ba fa kaza ta ka gaya mata ba ka da kokobo amma za ta gaya ma ta ce babu kaza ta wani ɗabi'ar mace sannan kuma mata ɗabi'arsu ɗabi'arsu ne cewa duk suna da san duniya duka saboda haka kada ka ma shirya in baka yi aure ba kana jin cewa kai za ka aure wanda ba ta san duniya to ka makara wallahi ka makara dukkan su suna da san duniya bambanci kawai shi ne kuma inda suke da laifi shine kawai su bibi da duniya a kan lahira shine kawai laifin amma ɗabi'ar mace ce duk wata ka ba wa duniya tana duka sai dai wata tana da kawai ba za ta tambaye ka ba shi za muke faɗa yanayi yanayi ne akwai wanda dan biye gidan zuwan gade ba za ta taɓa roƙon ka ba amma kawai ta za ta karɓa wata kwarkwarcin za ta ya ce ya Allah turo min da kuɗi ko za a yi ango za a yi kaza tarbiyya ce kawai yadda aka ba ta tarbiyya tana so amma ba za ta roƙe ka ba shi ta ne ta ba ku shawara a baya matasa in kana so ka ƙara kafa soyayyar ka a zuciyarta ko ba ta roƙon ka to ka rike mata kyauta domin kyauta tana so a so mutum tana sa a so ka bayan kaunar ka da take za ta ƙara kaunar ka domin ta bayyana cewa kai mutum ne mai alheri amma ka zama manna inda da kai to za ka samu matsala da kanka kuma da ita ta wata hanya idan mai kunya ce da yawa idan ka je idan ka tashi ba da kuɗin ka bayar ka miƙa hannu da hannu kai ma ka san ba za ka gaba ba ba kai niyyar ba ta ba saboda haka aje akan da duman da aka kawo ba ko kujera ko wata ranka fitalo cewa me ya kamata a yi ka zamo takarda envelope ka sa a cikin cewa tun da ce shi da gida ke karanta sai da wuri da rinka ba kun yan dari ko dari biyar biyar wannan shine dabi'a da zaka yi ko kuma kawai ka rika canza salo wannan shine dabi'a amma mutum ya ce sai ya mika da hannu kai tsaye wannan marowaci da yana umma tana wallahi ka bai tana so kai maroji ita kuma tana jin nauyin ka amma dabi'a tana so in ka ajiya kan da dumar ka ka tafi kamar jira ta dauka Allah saboda haka wannan salo ne ya kamata ku fahimta da kyau an fahimta da kyau ko domin ana samun wannan za ko da ta taba mun tambaya cewa shekarar su hudu ne taba ba ta komai ba Allah shekara hudu ne da to ina zan ta take tana zan za ta take to kiriya ki tafi a haka kawai ki sa a zuciyar ki cewa bai da kyauta duk da ana iya samun wasu in suka je su canza dan da farko kafin a kai wannan gaban nace wata ina gwada shi yake amma har shekara hudu ba gwaji ai ko da jiri za ka yi ka gaba ko ba ka bani ba da kan gwaji saboda haka ya kamata a fahimci wannan dan sai ka yi yarda ya hannun jarirai ne to wallahi ba za ka kauce ka yadda ya kamata to ya kamata ka fahimta ka ga matan annabi alaihi salatu wasallam bayan annabi ya dawo ta ce ya rasulullah muna buƙatar a yi mana canjin abubuwa muka canji munduwar mu awarwaro amsarka duka sun faɗi wannan kaga dai duk tarbiyyar ya kamata kai na na Aisha ba amma su suka haɗe kai gaba ɗaya suka faɗi wannan domin sai da Abubakar da sai na Umar sai na Abubakar ya dawo ya zuwa da mutane kirkwai kirkofar gidan Annabi alaihi salatu wasallam sai shi ma ya nemi guri ya tsaya don ba ba shi biyu ba sai na Umar haka can sai Annabi ya turo cewa su zo da sai na Abubakar da Umar suka shiga gida sai annabi ya ga kowace mace ta karo a kawai mai zaman makoki ya ga annabi alaihi salatu wasalam ya zauna ya shiru sai ya ce ta tunanin cewa wani abu zai yi don ya sa annabi alaihi salatu wasalam ya yi murmushi sai ya ce ya rasulullah da na zo fitowa wai mai tsaki na take cewa an ba ta kuɗin kuɗi za ta yi amfani da shi yace kaga da na kai mata wata a wuyanta sai annabi ya dariya sai ya ce to ai wannan ba duk abin da ya zo na duniya duk gaba ɗaya wayannan sai sai na Abubakar ya kai kansa na na Aisha ne masa faɗa shi ma Umar ya tafi gurin Hafsa yana yi masa faɗa kan me za ku matsa annabi akan abin da lalle ba dole bane sai an bawo to sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kul li azwajika ga yawo matanka in kuntunna turidna alhayata dunya kace musu in sun kasance suna son rayuwar duniya wanci na da da kuma kawata inda ya auroro suke so da kayan daki da mai rot da mai kaza da mai duka shi suke so a canja musu ba da alaina sai ce ne da su ko ce ta zo kuma ce a kunna ka biyar da su daɗi ba usarri kunna sara'an dalila amma ko ce ka sake da duk wanda ta bibi da duniya akan lahira to zan da ta kawai wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah amma in kun bibi da Allah da manzo da ranar lahira akan wannan bukatar da ku fa inna Allah a'adda lil muhsinat domin Allah ya gane dawwa waɗanda suka kyauta da min kunna daga cikin ku ajran azima babban lada shi aljannar da Annabi zaki nan za a kai to kaga shi ne abin da ya faru shi ne malamin suka ce kalmar saki a cikin alqur'ani da kalmomi uku da yake zuwa daga asara wannan kenan sai kuma al-firaqu sai at-talaq wayannan kalmomi da su kadan suka zo a cikin alqur'ani at-talaqu marratan ko wal mutallaqatu yatarabbasna kaga wannan kalmar kenan sannan kuma nan a at-tasrih shine ko at-tarah shine wa utarih kullu tarahan jamila dan kuma al-firaq wa in yatafarraqa yubillahu kullan min ta'ati shine kalmomin kadai da suka zo mu malamai sun tattauna shin da idan annabi ya rabu da mace ya halatta wani ya aura idan ya rabu da ita a matsayin saki ba wai ya bar duniya ba malamai sun karu juna akan wannan cewa ya halatta ko bai halatta ba malamai sun ce in dai kakin da aka ya halatta in dai kakin da aka amma idan barin duniya yayi to ya halatta wani ya auri ne da wa azwajuhu ummaha ya iya mata yansu iyayen ku ta kamar ibnatul jawr amratu ibnatul jawr wannan kaga ran da annabi ya tare da annabi ya zo ya nika mata hannu take a'udhu billahi minka sai yace laqad urti bi mu'adin ila asiri ahliki inna min tsari da abun tsari da gidan ku na zafi to kaga wannan za a iya auren ta amratu ibn al-jawn to duk wanda annabi ya rabu da ita babu ne biya aure ta to wannan bayan aya ta sauka sai annabi alaihi salatu wasalam ya shiga ɗakin nana Aisha yace da ita wato yace da ita yace da ita inni zakirun laki amra yace zan ambata miki wani abu wala alayki an tanta'jil yadi amma kai ki gaggawa hatta tasta'muri abawayki sai kin nemi shawara iyaye wa kada alima anna abawayya lam yakuna bi ya'murani bi firaqi nana ya kace duk da cewa ta san annabi ya san iyaye na ba za su umarce ni da cewa an rabu da shi ba ba za su yadda ba wa atu kaina wakar da ummu ruban sai ce wa inna allaha qala yace jumurin da ya fi Allah yace ya ayyuhan nabiyyu كل أزواجك إن كنتن ترين الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن ترين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما آيين الدين يبيع كيف يبيع ففي أي هذا أستأمر أبويا ففي حبا يا رسول الله أكم إذن زين لمشاورة في عينا فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة a wannan ba abun neman jawarar iyaye bane ina san Allah da manzonsa da ranar lahira ba sai na je gurin sa ba ta ba da amsa akan wannan saboda haka sai annabi ya fita daga ɗakin da duk ɗakin wanda yake da zai ce ga abin da Allah yake amma ki zaba sai dai ga abin da kuma Aisha ta gaba ɗaya kowace ta zaba Allah da manzonsa da ranar lahira shine malamai suke cewa a daidai wannan lokacin kamar da malamai suka yi wato suke magana kamar da yake ma kai yake faɗa yake a lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar mata tara ne a karkashin Annabi alaihi salatu wasallam su ci tara guda biyar Quraishawa guda hudu kuma yare sauran yarurruka shine kaga Quraishawa shine da na Aisha da Hafsa da Ummu Habiba ɗan gidan wato Abu Sufyan da kuma Sauda bintu Zama da Ummu Salama wayannan shine Quraishawa sauran kuma sune wato Safiya bintu Uyayy annabariya kaga ita bai hudiya sai Maimunatu bintu Al-Harith al-Hilaliyya ko sai kabila da muke baya sannan kuma Zainab bintu Jahsh al-Asadiyya sai kuma wata kalbi Juwayriya bintu Al-Harith al-Mustalaqiyya an bayyana da jogo al-Mustalaqiyya wayannan sune yaran rukan guda hudu a gidan Annabi ne sallallahu alaihi sauran da zaka ji ana kawo a cikin kitabu azwajin nabi ko ire-irensa wanda kana so kai kai kai magana akan littafi wanda ya shafi mata a wancan littafin za ka ɗauka kitabu a zuwa jinnabi har yau ni ya ya da littafi ban ga littafin da ya kawo tarihi na matan annabi ya bashi hakkin da yake kamata irin irin dawa kuma ya yi da hakiki sosai da sosai saboda haka wannan shine abin da annabi ya nemi wa'annan mata yan guda tara su waye sauran biyu nana Khadija mata annabi ta daya ko nana Khadija dawa Zainab binti Khuzaimah wayannan kaga sun riga annabi alaihi salatu wasalam barin duniya ko wayannan guda biyu da na Khadija da Zainab bint Khuzaima amma wayannan guda tara annabi ya bar duniya ya bar su sannan daga baya kuma wace ce ta fara bunta wace ce ta fara bin annabi alaihi salatu wasalam da hadisi kin mun ga adabul mufrad da ku na cewa wanda ta bi kowa tsawon hannu Zainab bint Jaya ko yawwa ummul masakin ita ta fara bunta akai ta gwada hannu sai bayan wata shida bayan wata shida ta ba annabi alaihi salatu wasalam to saboda haka wannan shine abinda wato sababin nuzul ka iya cewa na wa'annan ayoyin guda biyu ka gaya wa matanka in su kasance suna son duniya da kawata su zo a tafi in ku Allah da wannan da kuke so to kenan Allah ya tana da musu aljanna da kayan kawa a cikin aljanna wannan shine an ce mun saura mun biyar kuma na so mun ja karatun dama dan ja hankali saboda ban tashi ankara ba kamata ya ce yau mun biya risala da nake yi wa kan ashirin da hijja to mun ji abu gaskiya na ji abu sai da muka tawo nan injiniya yake kira cewa ta ji ne zuwa kaza ana ai jajirin ana gobe arfa bai kamata kuma mu yi karatu a wannan rana ba domin lokacin kowa hankalin da ya koma kan sallah domin wasu ma za su wuce kasuwar kawai da abin da ya kama da wannan ko za ta wuce karfiyan kayan miya da abin da ya kama da to kuma sannan wace gari arba ne kenan to ina ganin a ɗan minti biyar kan wata ila tsara suna mana daidai da mun malamai suna tabbatarwa duk masallatai yawanci an ja hankali a kan abin da ya shafi kwanakin masu albarka a jiru da yadda idan mun je karatunmu na lulu wani marjan sai yin mu zama karatun biyu sauran lokutan biyu ya yi a kan abin da ya shafi shi zulhijja da kuma abin da ya shafi layya amma dai yanzu kawai tunatar da mu za mu cewa wayannan kwanakin kwanaki ne masu albarka da ake so mutum ya kawo ta ayyukan da cikin sadaka zakka ba sai azumi ba don wasu na takaitawa duk wani aiki alkhairi da ka saba na kyauta da ya taimaka wa mutane shi ake bukata ka tsara dage da riya kai wannan shi ake bukata sannan kuma ana so ga wanda har yanzu a jikin ummu salama yana nuna ayyukan yana nan wanda annaba ya zanto suna ne mai kana kan wanda zai ilayya cewa ya kafi da zagin sa har yanzu yana nan mun a cikin musulmi in kai ma kace baya aiki sai mu kai ka kai ba a cikin ka yawa kai ba ka zo kai mana bayani hadisin muslim a dawul kutubul musannaba sai kai mana bayani kare kuwa saboda haka wannan shine har yanzu yana nan mu daga qur'ani sai bukari sai muslim har yanzu musulmin dai a kan wannan addini ne daga qur'ani sai bukari sai musulun Allah ya alƙawarin ba zai tura ta ajiyarsa ba zai tura ta ko kada kuma abun mamaki ina tsara na ya ta yanzu a ce gaba daya Allah ba da kusin sarki da ya bar tsarnori goma sha hudu da duba fa imamu malik saboda girma ba annabi baya yawo da takalmi a madina imamu malik zai zo ya gaba na ya giru bai yi magana ba sai kai yanzu da ka zo a azabatin kalbi ai ba zai yiwa dadin da nabi jama'a an sami lauyoyi kawai lauyoyi wanda suke galantiya guda 50 da wani abu wanda suka ce wallahi ne ina karɓar da kai kaji muke magana da wani babban barista wanda suka tsaya wa yi da yalo nan lokacin abubuwan da muna harkar dawa da yake wallahi zuwa gudu da wani suka ce za su je kotu su tsaya akan martabar annaba ne da su na bi an kai to kaga wannan ai babban nasara ce babban nasara ce kuma muna godiya musamman da wato ga wannan wato chief of staff bukar mako da wannan alarama gudunmuwar da ya bayar tana da yawa fiye da yadda kuke tsammani shi za wanda ya yi islamiyya ya san addini in kuka tura shi wani ciki ko zai iskan shi kaɗan zai yi domin da wannan matsalar ta zazo alaran ba ne shi can da jijin addini da ya zaki tsayawa kai da ka yake wallahi shi inda ƙarfin ke tsari martabar annabi an kawo mana rahoto cewa a kwanan da aka zauna da jami'an gwamnati wani ya ce ya ce ai maganar siyasa ya tashi ne ke akan wannan ne ke ajiye aikin da wallahi yake martaba annabi yake ba wata matsalar siyasa dole ne a tsaya a kan kai da ba kuma gaba ɗaya irin gudun motsi ya bayar za ka ga akwai wata kaddu da yawa da sa hannun su ta rika fitowa to ba za mu guje wa muna yau ire iren ta addu'a Allah ya saka mu da shi Allah ya yawaita mana ire iren su a cikin kowace irin gwamnati da za a samu domin samun ire iren su yana agazawa al'umma musulmi domin ba da haka ba wannan mutumin jira yake ba ya ɗauka abin da yake tafiya aka kawai tsibirin a zo yadda suka taɓa martaba annabi alaihi salatu wasalam su wuce a nan kenan abin ya zama ga wato tara duk wanda ya dawa zai taɓa annabi ya zauna lafiya zai zama tara domin muna da yara yanzu wanda za a gansu wani bai san in ka ba shi alami upside down zai ce na rantsi da Allah amma yana zan yi nan wani bawan Allah yake wani abokinsa babba ne kwanaki ya zo muna tattauna da shi yake cewa wani yana zage sai yana zagin bukari ita yana goya wa dan jamhuri ba yace ya kai kai din nan bai yace ya kai da baka karatu kiki da kake taba bukari sai yace ai kaza ka yace ka ba ka san na san ka ba yace ni da kai yaje muka goma makaranta yace shekara goma sha biyar muna zuwa gaban malami sai hanyar da a halin ya ga mata yace bara mun mun da kamar sai biya da misala yace kai hanyar shekara da biyar alimi me kai ka taba bukari ya tsofaffe shi da wannan kalma saboda haka ya kama ba ta dukiya ne cewa waɗanda suke yin wannan abubuwan da yawan za ga wani kusa tsaye wa hadisi nawa ne a bukari bai sani ba in yanka shi za ka wallahi bai sani ba eh kuma yadda ya sani ka je a gaban wanda malami ya yi daga farko zuwa ƙarshe bai sani ba saboda haka ya kamata mu kiyaye waɗanda aka ja mana da cikin ƴan uwanmu da waɗanda suke da sauran numfashi kuma za su biya muna fata Allah ya ƙara ganar da su domin ko kafin da karatun nan na ƙara ganin wani shi ma ya rubuta cewa ya yi bara'a ya fita da yau ya daina bin ɗan da wuri da kansa ya rubuta yace shi da ana kiran sa aljabbari ba yace amma yanzu kowa ya gane cewa ya yi baran baran wani kuma yace shi bai yi bara'a ba amma ya gane cewa bai da gaskiya ne yanzu da ana jira yake domin tambayoyin da aka yi masa ba sai ya yi gaba da mutane amsa ko daya to da haka ya kamata mu fahimta da yau cewa wayannan abubuwan su wanda zai zo ma ya kawo ma wani subha ya kawo ma wasu maganganu to ka gane cewa munafiki munafiki to da haka wannan shine abin da ya kamata mu lura na na shi ne abin da muke faɗa cewa ai abin da muke ta ji hankalin hukuma da waɗanda za su yi a kan lamarin shi ne shugabansa bai mana ba shugaban mu ne domin idan ya ce yanzu ya janye saboda na fara jin har ɗan kwaya wani ɗan kwaya wani orishi da gogor ya yi wani ya yi wani wato kalamai na cewa billahi da ko kowa ya kai su ba za su kai ba sai ran da wannan mahaukaci ya dawo ya ce ko su jahilai sun san cewa shi shi jahili ne shi amsa ba haka yake yace ko mu jahilai mun san cewa kai jahili ne ba ka amsa komai ba yace yace shi ya rade da zure biyu ba dan kwaya ne ya rade da zure biyu ba amma shi yace wallahi kun dan kwana yana ji yace ka ta ba shi yace wai na abubuwan da aka yi don aka take aka kare ya rade da Allah zuwa ga madaniya kaga wannan abubuwan dole ne jami'an tsaro su kula da su su kiyaye wa idan kalmomin sannan abiyu musulmi ya ce domin a cikin ajiba ba matsalar cewa mutum ya zaba nan ko ya duba sai ya ce mu gudu kana nan to abin da muke magana a kai shi idan ma ya zo da duban an karba ya kamata a fito da abin karara ai mai wayannan dalilin da muka faɗa cewa duban ya duba ne dan ya ji hukunci zai fara biyo bayan sa domin ba kiskan yana da kasance a gobe a gobe ka bayyana da yau yana da wannan biye barazana kisa da kuma maganganu na wato na tata da ya rika gaya manzo a kan da ya rika danna ma dan ya kai bambai ba cikin azumi ya je an zauna yanzu kuma za a dora da shari'a da ba shi ba shi da ya ce wallahi ba zai ne ko in taba annabi yake a ji ana shari'a kan kuma suna dora shi da ke cikin tajin da za a yi gaba ɗaya suna kan duka taji ɗaya bayan ɗaya wanda zai je ya amsa to muna so a tambaye shi cewa bayan wannan abin janye wanda ya janye ne don hukuncin domin da ya madagai ya ce su ba malam kabir bashir abdulhadi ya ce su duk malaman da suka zauna da ni sun ce ya tuba har yanzu a gaban mutane ya ce dan ya ce shi ne ga abin da zai sa ya tuba ba domin abin da yake faɗa yana kan ake faɗa kowa ya gani saboda haka yanzu ne yasa yake zai tuba ya kamata ya mana bayani idan irin tuwon biyar auna ne da yi ai kaga Allah ya ce wa laysa tisyawu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut mu ma tuban sa ba mu yadda da shi ba sai ya faɗa cewa yanzu ya gano cewa abin da magabata ta kai shine ne ne na ta kuskure ko kuwa har yanzu yana kan bakar ta kawai karfin sa aka ya kamata mu san wannan ko kuwa a'a idan ya yarda cewa kar wato duk yana kan kuskure abin da yake akai to matsalar sahabbai kuma ba sai a dawo ita ma a tambaye ya gama da sabai manya manyan malamai da suka gabata har zuwa kan su bukari a ce ibnu tayyiya da yake dai sa bukari a wannan misali idan wai ko daga wani ya ka tabi yake wallahi ya sa ibnu tayyiya bukari a wannan majmu'ul fatawa da ka kadan da mujallali 40 ko 50 ko 30 da wani abu kaje da ni ibnu tayyiya da kayan rubuta kai ka rubuta jaji jaji ɗari zuwa ka ɗauko saba'in da wani abu ka kasa kari ka ce sai kayi da zai sai wuri jami'a gaba ɗaya na jabon ibn da kai ya rubuta zaɓi ba a hanyar shari'a da aikin haji kafin da ya ce haji ya rubuta zaɓi ba a duk mai shi ya san burin da wani da kayan rubuta shi a hanya ba tare da wani abu da kokolwar da ya rika rubuta kai ka rubuta littafi zai ji ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari ba kaɗan amma tambaya kai ka kasa ba da amsa sannan kana cewa za ka yi waɗanda suka rubuta da tafalfon rabi cewa zai sun yi bukari sai ga yara biyu ƙanana idan guda biyu a ciki duk ya girme guda uku ba ya girme ma rabi ya girme malam kariyo mai jiya al'ani ya girme malam masaudi shi masaudi ba tsohon yaron gari Allah ya sa ya gane ya tuba dan yana yawan fara cewa Allah ne ya ganar da shi ya duba shi za ya ce ba wanda ya san shi sama da shi domin ya san duk wasu karerai da ake da waye ya san saboda haka ya kamata mu gani da ido ina ƙara nana ce wannan ne domin mu ma wannan muna da kurkushin kazamai waɗanda wasu suna bin da ne wato dan neman gaskiya wasu kuma suna bin sa akan da inkancin sa su ma gaba da suke bin yadda ya fito yawo su ma ba suka fito yawo saboda haka wannan shine abin da yasa muke tsara zan kulli kuma domin wannan musibar da yawa ta taɓa kowane gida idan za ka ga a nan kusa da kai babu ka duha a wasu dangin da na cikin gari zai ga wani ya shiga haka kawai ka ga yaro bai iya komai ba bai iya alwala ba amma yana zakin hana za a kirawo mu'awiya janna ma a can bai kar da alami ba bai iya alwala ba to shi za mu ke ganana da wannan kalma duk wani musulmi jiya kwanan farin ciki ne wallahi jiya irin baccin da muka yi da kazan gobe sallah kaga yara ba ta bacci da wuri gobe gobe sallah irin haka sai bacci yake zuwa kawai ne ta jin wannan abu Afirka TV suka ga ko ne ta kallo bayan na gama da kunna kunna a rediyo kawai sai ita kuma dawo da shi da zafin kasa da kuma zama yanzu ma da zaka buga kuma kallo ai saboda ruwan ilimi nuna mar aka ilimi ba tsariya ba idan ka je zaka zo kai bidan ai duk wanda ya kaga bai jama'a jami'a ba idan ka je zaka yi bidan gaba ɗaya zuwa zaka yi ka tsaya a gaban mutane su ta jeho ba tambaya duk abin da ka karanta project din da kai wannan tsada tambayoyi za a kai ma kai ka rubuta ko ba haka ake yi ba ne amma kai yanzu ka zo ka kasa ka komai tambaya shi da ba ɗaya da ka amsa ga littafi a gaban ka an miƙa ba bukari an ce ka buɗo inda ka buɗe mana naka bukari inda aka ce annabi yau da na tafiya ta yi ka kasa buɗewa kuma bayan kullum faɗa kake kana da yaran ka mun ji wannan kalmomin mun kuma jin saboda haka wayannan abubuwan kazamai su kuma muka gode wa Allah da Allah ya kawo mana karshen wanda zai gane ya gane ya duka mana halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana kuma wallahi muna nan muna bibiyar malaman mu ba za a kyale wannan abun ba sai an kai karshen da Allah ba za a bari ba dan an kai matakin da dama malamai sun kuka cewa saboda suka ce gore za a yi bore ku shine duk masallatai suka bada cewa akwai ranar da za a fito a ce ba a goyen bayan abin da wannan sakwa-sakwan da gwamnati ce cewa kuma a ke hudu gobi an kai wannan matakin Allah ya taimaka aka fito aka yi wannan saboda haka wannan shi to hukuncin ma muna nan akan gaɓoɓi za mu ta gaya wa malaman mu cewa a ke bibiya cewa sai an yi hukuncin da ya kamata a yi ba don a tauna tsakuwa don aya ta fito domin wato wani ɗan iskan ma da zai zo nan baya ya gane cewa ba a bar martabar annabi amma mutum ya zo sannan mutane su gane cewa yawan da tattabai ba shi ne karatu ba littafi ɗari biyar don hauka ai idan za ka yi matsala shida ka ɗebi da yawa ka ɗebi shida domin abin da ake yi in an zo muƙabala littafi ɗaya za ka ɗauko ka karanta guda hamsin gaba ɗaya wanda suke da hujjoji idan ka zo a cikin ita takardar da kake gefe kake to ga wannan littafin shine samfur guda ɗaya shi za ka ɗauka samfur an bayyana da kyau ko idan kai samfurin da shi sai ka ce kuma sannan littafi kaza ma ya ce kaza a tashi na kaza littafi kaza shi ma ya ce kaza a tashi na kaza duk da ba mutane rafa idan aka ce ba a yi jaba buɗo to sai ka buɗe ka karanta haka ake yi duk wanda ya san munazara ta ilimi haka ake ba zuwa za ka yanzu kafin ka kwance ka zo da littafin minti goma ka ce sai ba ka ɗan kafin ka kwance littafin ka zaƙulo wanda za ka zaƙulo a minti goma ta ce sannan wanda in ce ba su da firati waye ka taɓa gani ya rabar da littattafai bolin su gaba ɗaya yanzu misali ina son matsala kaza mai hukunci ne da zuwa zan a cikin majmu'ul fatawa in zaƙulo wanda ya yi magana a kai in da sauransu amma ba sau wallahi daga tsoron su abota na gane wannan mutum zai da an ɗebo gaba ɗaya mujallabi a musulun da imamu abar an ɗebo mujallada duka an nan da ɗebi a gaba ɗaya kake neman hujja ai ba nan za ka neme su ba kana neman hujja ne a iya wanda kake bukata matsalolin nan ka zo ka ce an fara matsala ka ce sai an dawo da matsaloli guda tara wanda aka kai wa gwamna tsara to iya wa'annan littattafan ne kawai ka zo amma ka ɗigo na murabi guda kamar wanda zai je kasuwar kurmi ya biya saboda haka ya kamata wa'annan abubuwan mu fahimce su da kyau sannan mutane za ka gane idan za ka yi karatu ka yi karatun ke idan mutum zai yi karatu kuma ka je gaban malamin kirki wannan da zai ɗora ka a hanyar Allah wanda za ka koyi addini ka koma ga Allah ta alim alim amma ta yaya kullum karatu awa uku da rabi tara zagin magabata kuma Allah ya ma albarka ta yaya saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau dama mun san akwai wanda ba za su dawo ba ɗan shi a zunzurutu da suke gunza domin duk yaran san zaki ni ina gurbin wallahi duk gaba ɗaya gurin suke zuwa in banda yaran Hamza nawa wanda ba su da yawa a Kano shi kuma yana Kaduna su wannan suna ganin yaran zan zaki a matsayin jahilai su ma yan fiya ne suna ganin su a matsayin jahilai su ka aiwa sabon ba amma yaran zan zaki gaba ɗaya ko wani abu zai da zanga-zanga da su ake wallahi da su ake ya kamata muke mu fahimta da kyau majarbar annabi ta wuce wata duk wanda ya zo zai ma wani ba compromise nan ya zo zai ma wata magana banza ya kamata ya kyale ta kawai cewa martaba annabi ba a bar ba wani kariya kuma nan ya ƙara nuna ma cewa ka farka cewa ka koya yara karatu ba auragiya ba kaga dai wanda kai karo da su yanzu ba su da tsani ba ba su da tawhid ba ne ba malaman da kake faɗa ba ne a'a ƴaƴan kike su ne to billahi nabi da an matsa ma mu ɗin islamiyya za a ci ba da kan ido biyu za su fara daga amma zuwa nan da anan za su fara bugawa to yanzu indiya alarmomi su ma sun ce ya kamata su ma dan ya ta gurgula musu alqur'ani kuma a kawo su su ba da alqur'ani su ma sun fara wannan magana cewa lalle ya kamata su ma gwamnati ta kawo su kuma su ma akwai rasu kalubale wannan wulakanci har ina annabi annabi ya bi karfin wasa ai guri ne da ba a zuwa ba wato iyaka ce da ba a tsallaka ta annabi alaihi salatu iyaka ce da ba a tsallaka ta ko da wasa Allah ya dace da mu saboda haka wannan shine muna da da aka bi abu biyu zan fara da shi shine yan uwa su taimaka ana cikin halin tsakanin kai duk wanda Allah ya ba iko ya dore ilayya kuma idan an yi laye wannan shekara tana cikin shekarun da annabi ya yi wa sahabbai bata wacewa duk wanda ya laye kai ya ajiye nama ya raba mu to wallahi ana cikin wannan yanayi don wannan dabbobin mai karamin karfi ba zai iya siya ba ya kamata mu fahimci wannan da kyau wanda Allah ya hore wa ya sai dabbobi ya yanka a yi amfani da su na soyawa a soya domin akwai ire-iren mutanen da akwai wanda zai zo ya wuce a sallah da zo ta wuce wallahi ba ba ina ba akwai wanda garin su ya baro mai mai ke cewa ni na fuskanci wannan shekara uku hudu baya irin na gano cewa irin masu da nemo korafi ba shi yawo da baro wasu za ga wani saboda ba gidan da zai ko ba garin su ba zai sallah ya zo ta wuce sai ne shi kan a hanya saboda haka ya kamata a duba ire-iren wayannan kamar da aka yi gaya min wani mutum shi kuma abin da yake idan ya yanka kaɗin da zai sa a soya shi kuma ma ta yake rabawa mahaukata kaga wannan kido ne shi ma saboda mahaukaci na zai ga wani rama yawo yake kawai shi yake rabawa shi ma saboda haka ya kamata mu fahimta da ire-iren musamari da suke zuwa karatu su fake a wani shagon wani gida za ka ganci a shago su ba mai bari domin haya yake ba a garin da yake ba sai ka ga an manta da shi sai zai ji kanki ya kamata a duba ire-iren waɗannan mutane a taimaka da kuma magidanta da yawa sai da muka faɗi wannan ya kamata a dauri annabi ya taɓa yin wannan fatawar lokacin da ake cikin tsananin rage annabi yake duk wanda ya yanka nama kar ya ci bayan an samu yalwa to annabi yake da yau za ku iya sadaka ko ajiye wani zannan ku yi kyauta da wani to a wannan shekarar ma ya kamata malamai su ta faɗakarwa cewa ya kamata a raba wa mutane nan yau rago ɗan kyamar mu dubu hamsin to ya kamata ko waye wani albashin sa dubu sha biyar ne a yanzu ba shi wannan halin saboda haka gaskiya ya kamata a yi ta jan hankali akan cewa lallai a faɗaka a siyo dabbobi ga masu hali su raba wa Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka kuskure Allah ya yaje mana akwai wata tambaya mai muhimmanci da wata baiwa Allah daga ta turo kuma gaba gadi ne damun isa sai ce tana tana cewa barka da yamma da Allah ma ni mutumin da aka tina dan yin saki matarsa in malam matar ta saku ko bata saku ba tunda shi ya ce bai yi niyyar sakin ba shi mijin sai dole aka yi masa sannan kuma malam sakin an yi shi ne daban-daban kuma na tilas to shi ne ne yake neman mafita yace malam saboda gaskiya ina son mijina shi ma kuma yana so na to malam ne mun fita sai ta gode Allah ya saka da alkai to kun ga wannan abin da abin da nake so fara gaya mata nan wato mafita ta farko ta fara hararowa a cikin sakin da ya mata akwai sakin da aka yi lokacin da tunda akwai soyayya tsakanin su tayi karfi kuma ya sadu da ita kaga wannan kofa ce da za a cire sakin mu ce babu ko kuma sakin da ya mata tana al'ada idan da wannan kawai kai yi dama ba ta idan kuma babu wannan dama sakin tilastawa ai malamai sun yi bayani akan cewa ni ba bai ba sannan ku fahimta da kai cewa da uwa da uba ba su da hurumin da za su zo su sa musamman ma mace maza ba sa sawa mata sun fi saka su ka sake ta ko su ne ma aka kawai saboda ta zama kishiyar yanzu to saboda haka idan ta irin wannan aka ce baya halatta kai ba su da hurumi wani zai dauko ma fatawa ya jayi wato sai na Umar ya sa wato Abdullahi da Umar yayi kaza yake sai a ce kai sai na Umar ne kai aka Imam Ahmad bin Hanbal yace ai shi sai na Umar yace shi yana iya yin hukunci ba Allah ya goyi bayan sa daga sama yace kai waye ya ga ba kai irin Umar ne aka Imam Ahmad yace ba wanda yake da wannan sunnar da zai zo yace je an yi kiki saboda haka tunda kina san mijinki yana san miji yana san ki wannan abubuwan da na baki jawara ki bincike ki ko ki tambayi kanki kai lokacin da aka yi miki wani saki akwai wannan gaɓoɓin in ma babu ke saki ne ba sai ya koyi har Allah ya kawo gaɓar da za ku koma wannan shi ne wallahu a'lam alaikum salam kamar mun ja lokacin da yawa alaikum salam abin da yake faruwa wani ma ya kira ni dazuwa kin an koma ba da katina mun ba in an koma karatu da yake ba mu koma karatu na san yanzu ya zo muna da peji a facebook idan ka je ka duba mun da kai ko mu aka fata talabiya muna da group wanda shi ya ce ko group din kamar ya ce in kai nema gaskiya ba guru wanda muke sa karatu cikin kullum da injiniya kullum injiniya ana gama da an yi zanna ko mun tija da ruwa da gidan bala'i ba za ka ya dole a dora a facebook sannan kuma a saka a group din telegram shi bane yau wato ga telegram dan kaje kai kai join telegram shi baya kika idan ka je kan mu'assasatu talabiyya al akademiya to kane ne ki kai laki duk karatun da muke za ka samu ko nan duk karatun mu gaba ɗaya har na baya akwai za kai saboda haka in mutum ya goma telegram shi da ba amfanin sa karatun shekaru ma za ka gani a ciki domin ba shi yake ba to mutum ya je ya yi laki da kai laki ka san ma karatu za ko ba muna sanarwa ta wannan gurin idan ana da wani hutu ana sanarwa ta wannan gurin shi kenan wannan shi ne kamar yadda kai an da ba da amsa tambayar ka ko cewa ko koma wannan telegram din akwai kira kika suna ne wallahi Allah ya dace da mu rana ita yau kenan mun fara ba karatu saboda wato jajiri da dan ya ko saboda haka zamu hakura shi bayan Allah insha Allah ta'ala abubuwan da amma za mu yi karatun mu na talata da laraba idan kuma ruwa ya hana to mun ga shi bayan Allah wallahi ta'ala اللهم امنا في اوطاننا واحسن ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين